إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله godiya ga Allahu tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallaci na nefa a nan ningi domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratul an'am jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 83 insha Allahu tabaraka wa ta'ala yau kuma za mu fara farkon aya ta 84 muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya datar da mu yau muna sha hudu ga watan ramadan shekara ta 1444 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da sha hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين
tayyib hayyaka Allah Allah tabaaraka wa ta'ala yace wa habna lahu ishaqa wa yaqub kuma muka bashi ishaq da yaqub ibrahim wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim wadancan hujjojinmu ne ko hujjar mu ce muka bewa annabi ibrahim alaihi salam ala qaumihi abisa jama'arsa ya kafa musu hujja da shi sai Allah ta'ala yace wa habna lahu ishaqa wa yaquba muka bashi ishaq da kuma annabi yaqub alaihi salam kullan hadaina dukkanin su mun shiryar da su wato tafarki madaidaici wa nuhan hadaina min qablu haka nan annabi nuh mun shiryar da shi kafin wato annabi kafin mazon annabi ibrahim din wa min zurriyyatihi dauda wa sulaimana wa ayyuba Allah tabaraka wa ta'ala yace daga cikin zuriyarsa wato akwai annabi dauda da sulaiman da kuma annabi ayyub alaihi salam wa yusufa wa musa wa haruna wa kadhalika najzil muhsinin Allah tabaraka wa ta'ala yace da Annabi Yusuf da Musa da Harun alaihim salam Allah ta'ala yace wa kadhalika najzil muhsinin kamar haka ne muke sakawa waɗanda suka kyautata Allah ta'ala ya bada labarin cewa ya biwa Annabi Ibrahim Ishaq da Yaqub ya bashi waɗannan yayin da kuma a lokacin matansa ko kuma matarsa wato ta tsufa sai take cewa ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykhan inna hadha la shay'un ajib yanzu ni ce zan haihu alhali ga mijina shi ma ya manyanta ya tsufa wasu malamai suke cewa a lokacin annabi ibrahim alaihi salam ya kai shekara 120 da wani abu sai Allah ta'ala ya ce da ita akan harshen mala'iku kalu sai mala'iku suka ce da ita a ta'ajabina min amrillah abin yana baki mamaki ne al'amarin ubangiji kuma sai Allah ta'ala ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidun majid rahamar Allah tabaraka wa ta'ala ta tabbata akan ku ku matan annabi Ibrahim alaihi salam da waccar aya malamai suke cewa matan mutum ahalin gidansa ne saboda haka matan annabi Muhammad shi ma sallallahu alaihi wasallam suna cikin wato ahlul bait ɗinsa Allah ta'ala ya ce kullum hadaina wato dukkaninsu mun shiryar da su ma'ana mun datar da su zuwa ga tafarki madaidaici wa nuhan hadaina min qablu annabi nuhu alaihi salam shi ma mun dora shi kan tafarki madaidaici a matsayin sa na annabi tun kafin ma zuwan annabi ibrahim alaihi salam wa min zurriyatihi wato daga cikin zuriyarsa akwai annabi dauda da sulaiman da kuma annabi ayyub alaihi salam da kuma annabi yusuf da musa da annabi harun annabi harun na dan uwan annabi musa wanda suke ta gudanar da sako tare a matsayinsa na dan uwan annabi musa ya girme shi da shekara guda kamar yadda malamai suka ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa kadhalika kamar haka ne najzil muhsinin muke sakan yawa waɗanda suka kyautata ayyuka abinda ake nufi shine annabi Ibrahim alaihi salam ya kasance annabin Allah sai Allah ta'ala ya sanya zuriyarsa kuma suka zamto mutanen kwarai bal ma suka zamto annabawa manzanni idan mutum mutumin kirki ne sai ka samu Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi zuriya kuma mutanen kwarai Allah tabaraka wa ta'ala galibi yana yin haka to wannan ɗin kuma sakayya ce ga ainihin wanda ya kyautata aiki sai dai idan Allah ta'ala ya ga damar jarraba mutum kuma sai ya zamto mutumin kirki kuma ya kuɗa wanda yake ba na kwarai ba amma yawanci wato mutanen kirki suka haifi mutanen kirki matan kwarai suka haifi wato ‘ya'ya na kwarai hakanan mazan kwarai su ma haka shi yasa ma idan mutum zai yi aure ake cewa to sai ya binkita ya ga daga wani gida ya kamata auro kowa zai aura kowa za ta aura idan ya kamata ta aure shi saboda kada ta haifi ƴaƴaye siyo irin halayyarsa to lallai sai a kula a ba ta shawari ko a zaɓa mata miji wanda ake ganin wannan ya cancanta halayyarsa ta ƙwarai ce hakanan shi ma idan zai aure sai a ce a wannan kada fa ta zo ta haifa masa ƴaƴa masu irin wato halayyata Allah ta'ala ce kamar haka muke sakan yawa wanda suka kyautata ayyuka na'am
وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها كافرين hayyaka Allah Allah tabaraka wa ta'ala yace wa zakariya wa yahya wa isa wa Ilyas- wa ilyas Allah tabaraka wa ta'ala yace hakanan annabi zakariya annabi yahya annabi isa da kuma annabi ilyas kullun min as-salihin dukkan su suna daga cikin annabawa wa isma'ila wal wal yasa'a wa yunus wa lutan kullan wa kullan faddalna 'ala al-alamin hakanan da annabi isma'ila da aliyasa da annabi yunus da lot allah ta'ala ce kullum faddalna alal alamin dukkaninsu mun fifita su akan wato jama'ar zamaninsu wa min aba'ihim wa zurriyatihim hakanan daga cikin ƴaƴansu da kuma zurriyarsu ana nufin zuriyar waɗansu daga ciki domin daga cikinsu akwai wanda ba su da zuriya ɗin kamar annabi isa alaihi salam ba shi da ƴaƴa wa yunusa wa lutan وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم دكم ينقوانسوا واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم الله تبارك وتعالى يتي واجتبيناهم من زابيسوا وهديناهم إلى صراط مستقيم منكم شريد دسوزوا تفركي مديديتي Allah ta'ala ya ce zalika hudallah yahdi bihi man yasha wannan fa haka din shiryar Allah ce yana shiryar da wanda ya so min ibadihi daga cikin bayinsa ya shiryar da mutum zuwa ga tafarki madaidaici walau asharaku Allahu tabaraka wa ta'ala yace inda a ce sun yi shirka da Allahu tabaraka wa ta'ala la habida anhum ma kanu ya'malun lalle da abin da suka kasance suna aikatawa na kyawawan ayyuka to da ya rushe gaba daya sai Allah ta'ala ya ce ula'ika allazina atainahumul kitaba waɗannan wanda muka lissafa waɗancan annabawa sune waɗanda muka ba su littattafa kitab malamai suka ce ana nufin littattafa wal hukuma da kuma fahimtar addini fiqihu a cikin addini fahimtar al'amura na addini wan nubuwata da kuma annabtaka fa in yakfur biha Allah tabaaraka wa ta'ala yace idan mutanansu suka kafirce da wannan annabtaka din ko wannan hikima ko wannan banzancin haula idan waɗannan suka kafirce wa wannan faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin hakika mun wakilta waɗansu mun bai waɗansu wannan saƙon zuwa gare su kuma su ba su kasance masu kafirce wannan saƙo ɗin ba Allah ta'ala ya ce wa zakariya wa yahaya wa isa ana magana akan ƴaƴan annabi ibrahim alhali annabi isa alaihi salam ko zuriyarsa mana jikanin jikaninsa dukansu ana lissafa su a matsayin ƴaƴa saboda ɗan mutum wato jikan mutum shi ma ɗansa ne to galibi idan aka ce zuriyarwa ne ana nufin ƴaƴansa ko ƴaƴan ƴaƴansa maza su ake nufi da wato zuriyar to amma malamai suke cewa ko da ƴaƴan ‘ya'yan mutum mata su ma suna cikin zuriyarsa tun ne zaga shi a nan an ce wa ya haya wa isa da kuma annabi isa alhali kuma annabi isa ba shi da uba namiji ai ba shi da uba ko yana dai da mahaifiya ne mace maryam alaihi salam saboda haka suke cewa ɗan mace ma na ɗan ‘yar mutum shi ma zuriyarsa ne shi ma ɗansa ne kamar da ake cewa jikansa malamai da suke wannan magana suke cewa an rawaito hadisi wanda yake a cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ga al-hasan a dan gidan na fatima yake cewa da shi inna bini hara sayyidun lalle wannan dan na wafa shugaba ne wala allahu an yuslaha bihi baina fi'ataini azimataini min al-muslimin Allah tabaraka wa ta'ala zai daidaita tsakanin waɗansu ɓangarori manya-manya zai saka wannan ɗan nawa ya zamto sanadiyar shiryawarsu lokacin da aka yi ta wato fitina yaƙi tsakanin mu'awiya da kuma wanda suke goyon bayan shi alhassan bin ali akan wane ne ya kamata ya zamto shugaba shi kuma a lokacin sai tanazuli ya sauka sai aka sami wato daidaito malamai suke cewa wancan abin da ya faru shine wato sulhun ko gyaran da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ɗansa alhassan zai zama sanadiyar wato ainihin samun gyara tsakankanin mutane guda biyu wa ilyas ilyas wasu daga cikin malamai magabata suke cewa ilyas wato shi ainihinsa ba wai wani annabi bane mai zaman kansa ba annabi idris ne yake da suna ilyas haka wasu suka tafi kai wasu suka ce a'a akwai annabi idris daban kuma annabi ilyas shi ma daban wanda suke cewa ilyas shi ne annabi idris suke cewa annabi idris yana da suna biyu kamar yadda annabin allah yakub yake da suna biyu yake da yakub da kuma isra'il to shi ma annabi idris akwai ilyas akwai kuma idris to amma wanda suka ce kamar yadda imamul bagawi a tafsirinsa yake cewa waɗanda suka ce Ilyas daban Idris daban yace wannan ita ce magana ingantacciya mana shi ma annabi ne mai zaman kansa na fata an gane Allah ta'ala ya ce kullu minas salihin dukkanin waɗannan suna daga cikin salihai salihin ana nufin manzanni ainihin a wato a wannan ayar amma ainihin haka ce salihi ko salihan bayi ana nufin mutanen ƙwarai musulmai muminai to amma su kuma annabawa ne idan ka ce suna cikin muminai ko salihan bayi ka rage musu matsayi ma sai dai a ce wato suna cikin manzanni kullum mina salihin dukkansu suna cikin manzanni wa isma'ila haka nan annabi isma'il wato dan gidan dai annabi ibrahim din wal yasa haka nan da annabi wato al yasa da kuma lut Allah ta'ala ya ce wa kullum faddalna alal alamin dukkaninsu mun fifita su akan talikai malaman tafsiri suka ce alal alamina ai alami zamanihim ma'ana mutanen zamaninsu ba ana nufin mutanen wannan zamanin ba ko wanda suka biyo bayansu ba domin annabi muhammad sallallahu alaihi sallama ya zo daga bayansu kuma shi ya fi su wato falala allahu tabaraka wa ta'ala ya daga fi wato falalarsa a kansu saboda haka cewa wa kullum faddalna alal alamin ana nufin akan alami zamanihim mutanen lokacinsu amma bayansu an samu wanda kuma ya fi su ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yace wa min abaihim daga cikin ƴaƴayensu min dinnan tab'idiyya ne ma'ana daga cikin ƴaƴayen waɗansu daga cikin su domin ba dukkan su ne masu ƴaƴa ba kamar annabi Zakariya bashi da ƴaƴa kamar annabi Isa bashi da ƴaƴa to sai Allah ta'ala kuma yace wa min zur wa min abaihim daga ainihin wato ƴaƴayensu wato afwan wa min abaihim wato daga cikin iyayensu wa zurriyatihim saboda daga cikin su waɗansu basu da iyaye din kamar annabi Isa kuma waɗansu basu da ƴaƴa din kamar annabi Isa din ne da kuma annabi Zakariya alaihi wassalam zalika hudallah Allahu tabaaraka wa ta'ala yace wannan fa shine addinin Allah ya hadi bihi man yasha Allah ta'ala ke shiryar da wanda ya so da addinin sa min ibadihi daga cikin bayinsa walau asharaku su ma waɗanda da aka ambata ɗin ga su annabawa ne Allah ta'ala ya ce ya fifita su akan sauran jama'a na zamaninsu amma tare da haka Allah ta'ala ya ce da a ce za su yi shirka walau ashraku inda a ce sun yi shirka la habida anhum ma kanu ya'malun da abin da suka kasance suna aiwatarwa na kyawun ayyuka fada ya rushe to kaga idan aka ce annabin Allah inda zai yi shirka aikinsa zai rushe to min babu aula mu yanzu duk wanda ya shirka aikinsa zai zama an baza shi gaba ɗaya an rusa shi su fa annabawan Allah ne Allah tabaraka wa ta'ala yace wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharakta la yahbatanna amaluk Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wahayi zuwa gare ka ya kuma yi wahayi zuwa ga annabawan da suka zo kafin ka lalle idan kai shirka fa ayyukanka za su lalace gaba ɗaya za su rushe saboda ka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inda a ce za su yi shirka da dukkaninsu ayyukansu sun rushe shirka ita ce mafi munin al'amari kuma shi ne mafi girman zalunci duk abin da aka ce kaza su wani sun ce shirka ne misali ma su wani sun ce a ba shirka ba ne to ka nisanci wannan abin tun da shi wannan abin ɗin ba zai ƙara maka lafiya ba ba kuma zai ƙara maka nisan kwana ba to ko da ma mutane ne suka rabu biyu wasu na cewa ai shirka ne wasu ce ba shirka bane to ka kyale wannan abin yafi zaman lafiya tunda shi wannan abin din ba abin da zai tsina na maka a gidan duniya bai isa ya kara maka kwanaki ba bai isa kuma ya kara maka lafiya ba bai isa kuma ya baka arziki ba sai abin da Allah ta'ala ya kaddara akan ka shi zai faru saboda ka wato ita shirka tana rusa imanin bawa ne shi kuma bawa bashi da abin da ya wuce imani jari mafi wato tsada a gurin musulmi shine imaninsa ita ce aqida shine tauhidi duk abin da zai taba tauhidi lalle mutum yake yayi wannan saboda idan aikin mutum wato idan aqidar mutum tauhidinsa ya rushe ya karye ya zamto an samu wani abu na shirka to lalle fa ya samu matsala domin duk aikin da yi ba za a dora masa a cikin mizaninsa ba domin dama shi tauhidi shine ginshikin da ake gina lada akai to idan ya zamto bakka da shi to kaga kai baka da asusun zuba lada gaba da Allah tabaraka wata'ala yace ulaika allazina atainahumul kitaba waɗannan sune waɗanda baka ba su alkutub alkitab bi ma'ana alkutub sune waɗanda muka saukar musu da ainihin littattafa wal hukma da kuma ilimi muka ba su fahimta da fiqihu a cikin addini wannan buwata da kuma ainihin wato annabtaka Allah tabaraka wata'ala yace fa in yakfuru biha haula idan waɗannan wato mutanen makka idan ma sun kafircewa abin da kai ka zo musu da shi faƙad wakkalna biha qaumun laysu biha bikafirin haƙiƙa mun wakilta wasu mutane su waɗansu mutane ba su kasance masu kafircewa wannan annabtakar taka ba suwaye waɗansu mutane waɗanda suke ba su kafircewa annabtakar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shine wasu mutane suka ce ana nufin wato al-ansar faƙadu wakalna biha kauman laisu biha bi kafirin suka ce mutanen madina ake nufi al'ansar haka wasu malaman tafsiri suka ce wasu kuma suka ce wato waɗanda ake nufi su ne wato mala'iku da suke sama domin su mala'iku ba sa kafar shi Allah tabaraka wa ta'ala la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun su mala'iku ba sa kafircewa Allah tabaraka wa ta'ala abin da ya umarce su da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa saman nan da kuke gani yace sama ta yi kara kuma ta cancanci ta yi kara din domin a sama babu inda zaka sanya yatsu guda hudu face akwai mala'ika yayi sujjada a gurin duk girman saman nan mala'iku sun bebeye ta a yayyaba take da ainihin mala'ikun Allahu tabaraka wa ta'ala kowa kuma yayi sujjada wanda yake aiwatar da wani aiki yana jiran a bashi umarni ya je ya aiwatar da aikin nasa amma yanzu yana cikin sujjada inda zaka sa yatsu hudu a sama babu gaba ɗaya mala'ikun Allah ne subhanahu wataala kaga Allahu tabaraka wataala yana da ainihin bayi waɗanda suke su ba sa kafirce masa subhanahu wataala to da wannan wasu malamai suka ce daga cikin magabata wannan ake nufi ma'ana mala'iku ake nufi idan ku mutanen ƙasa wana ku mutane ku ɗan adam kun kafirce wa manzanci to su mala'iku ba su kafirce ba ina fata an fahimta na'am
أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين hayyak Allah Allah tabaraka wa ta'ala yace ulaika alladhina hada Allah waɗannan su ne waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da su duk wanda ya amsa kiran Annabi sallallahu alaihi wasallama to ya tsinci kansa cikin waɗanda Allah ta'ala ya shiryar da shi duk wanda ya tsinci kansa cikin musulunci to ya tsinci kansa cikin shiryayyu sai dai idan shi din ya iya aiwatar da kyakkyawan aiki babu kyauta da ta wuce mutum ya tsinci kansa yana musulmi karan fari kowa ana haifarsa musulmi ne sai dai yanayin yadda ya sami iyayensa ya koma kuma irin nasu daga baya kuma idan Allah ta'ala ya sake masa wani taufiki sai ya koma cikin addinin musulunci babu kyautar da ta wuce mutum ya tsinci kansa musulmi idan ka tsinci kanka musulmi sai ka gode wa Allahu tabaraka wa ta'ala godiyar kuma shine ka rike addinin musulunci hannu bibbiyu da kima ka ci gaba da bautata wa Allahu tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya aiko da manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala yace wadancan allazina hada Allah ulaika allazina hada Allah wadannan sune wadanda Allah tabaraka wa ta'ala ya shirye da su fa bi hudahum to ku kuma sauran mutane da ainihin irin wannan sunnar tasu irin wannan manhajin da suka bi akai shine shirye su iktadi Allah tabaraka wa ta'ala ce ku yi koyi da irin wannan manhajar tasu irin wannan tsarin nasu irin wannan shirye tasu kul Allah ta'ala shi da annabi sallallahu alaihi wasallam kace da su la as'alukum alaihi ajran ban roke ku ban tambaye ku wani lada akai ba akan isar da manzanci ban ce sai kun biya ni kaza ba tunda manzanci ne Allahu tabaraka wa ta'ala ya aiko ni da shi in huwa shi wannan manzanci ko wannan sako da shi da nazo da shi illa zikira ba komai bane fafface tunasarwa wa'azi ne lil alamina wato wa'azi ne ga ainihin talikai ban ce ku biya ni ba Allah ta'ala ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce da su ban ce ku biya ni ba annabawan Allah gabaki daya ba idan sun zo suna ga mutane su hada musu kuɗi dan su karantar da su sakon Allah bane a'a qul la as'alukum alaihi ajran kace ban tambaye ku lada akai ba saboda haka idan mutum duk abin da ya zama na addini kuma mutum ya zama na da damar da zai yi sai ya ce sai an biya shi to sunan wannan abin ya ci haram duk abin da yake na addini ne wannan abin yana cikin daruriyar da mutane suke bukata a addinance kai kuma kana da dama to dole ka karanta ka yi wannan aikin sai dai idan baka da dama kuma to su kuma mutane dolansu ne su gaya za su yi su ɗauki nauyinka domin wannan wato kai kuma ɗaukar nauyinsu na karantar da su ko koyar da su kaza ko kuma ‘ya'yayensu amma kana da dama wannan kuma dolanka ne ga wata gani ba maganar mutum ya ce kuma tare da haka ko da kuma a ce baka da dama to al'amuran da za ka iya yi karka ta'allaka wato ka ɗora shi akan lalle iya biyan nan shi zai sa ka yi ko kuma wannan alherin shi zai sa ka yi idan ba a baka za ka yi fici in ana baka kuma shine za ka yi to wannan kuma ya zama kana kokarin ka rusa aikon kenan gaba daya dama shari'a ta bada dama ne cewar eh su kyautata maka su baka saboda kai ma dan adam ne kana da bukatu ma karka ce lallai sai wannan abun a ce ai mutane ne ba sa biya akan akan limanci ba sa biya akan kiran sallar da nake kullun ina kira kuma ba sa mun alheri wannan ba haka bane annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura ɗaya daga cikin sahabbai zuwa wani gari domin yin da'awa yace idan ka je ka samu mai kiran sallah wanda bayya karbar kuɗi ba sai ka biya shi ba ka samu wanda zai kira maka sallah kyauta ba wanda zai yi fishi in baka bashi ba saboda ka addinin Allah shi sakamakon a gurin Allahu tabaraka wata'ala ake nema in huwa illa dhikra lil alamin kace da su shi fa abin da nazo da shi din wa'azi ne ga ainihin al'alamin ga ainihin mutane da kuma aljanu wannan wa'azi ne na fata an gane na'am
وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء na'am قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون
hayyaka Allah Allah tabaraka wa ta'ala yace wa ma qadarullah haqqa qadarihi ba sa girmama Allah ne ba su girmama Allah hakikanin girmama shi ba idh qalu yayin da suke cewa ma anzalallahu ala bashar min shay Allah tabaraka wa ta'ala bai saukar da komai akan wani bawa ba suke cewa ba wani maganar manzanci ba saukarwa kowa da wani wahayi ba Allah ta'ala ya ce kulka ce da su man anzalar kitabar ladhi ja'a bihi Musa wane ne ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi idan kun ce Allah bai yi wahayin komai ba bai saukar da komai ba nuran wa hudan linnas amma wato wannan littafin kuma da annabi Musa ya zo da shi wanda yake haske ne kuma shiriya ne ga ainihin mutane taj'alunahu qaradisa wanda kuke sanya shi cikin yan takaddu tubudunaha wanda kuke nuna kuke bayyana dan wani bangare na cikin wannan takaddu din da kuka kwafe kuka rubuta kuka aje a gidajenku wa tukhfuna kathira kuma kuke boye wanda yafi yawa kuke bayyana kadan kuke boye mai yawa din wa ullimtum ma lam ta'lamu kuma aka sanar da ku abin da da ba ku sani ba antum ku din wala aba'ukum hakanan iyayenku ma ba san wannan ba sai Allah ta'ala ya ce qulillahu kace da su shine Allah wanda ya saukar da littafi bisa annabi Musa thumma zarhum Allah ta'ala ce sa'annan ka kyale su ka rabu da su fi khawdihim a cikin jahilcin su fi khawdihim a cikin kutsawar su ma'ana ana nufin cikin jahilcin su yal'abun suna wasanni kawai suna shirman su ne kawai Allah tabaraka wa ta'ala yace wa ma qadarullah haqqa qadarihi ba su girmama Allah hakikanin girmama shi ba ne sun rena Allah ne domin ba don rena Allah ba bai kamata su ce ai littafin Allah ba daga Allah ba ne bai kamata su ce attaura ba daga Allah ba ne bai kamata su ce alkur'ani ba daga Allah ba ne wa ma qadarullah haqqa qadarihi ba su girmama Allah hakikanin girmamawa ba ne idan abu ya faru wata kaddara ta faru sai mutum sai ka ji ana cewa ma qadarullah haqqa qadarihi ai abinda Allah ya kaddara shine yake wa ba haka ake nufi ba ana nufin wato ana magana domin ayan nan malamai suke cewa ta hada bangarori biyu an yi magana da yahudu kuma an yi magana da kafiran makka a farko farko ana magana da yahudawa da suke da Allah ta'ala ya ce su yahudu din wa ma qadarullah haqa qadarihi ba su girmama Allah bane hakikanin girmama shi ba idh qalu ma anzalallahu ala bashar min shay yayin da suka ce Allahu tabaaraka wa ta'ala bai saukar da komai ba akan wani bawa sai Allah ta'ala ce kulka ce da su man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa to wai saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi nuran wa hudan linnas wanda yake haske ne da kuma shiriya ga mutane ma'ana at-taura kenan wa saukar da at-taura wanda at-taura din taj'alunahu qaradisa kuna sanya shi qaradis wannan jam'i ne na kalmar qirdas wato takadda haka to kun mai da attaura din yan takardu haka kun kwafe kun rubuta shi cikin takardu kun je kun boye a gidajenku duk abin da yayi daidai da san zuciyarku yayi daidai da a kawo muku kuɗi a ɗauki nauyinku a yi ta muku hidima sai ku bayyana an ce a kyautata wa malamai an ce al'ulama warasatul anbiya an ce ayi kaza an ce ayi kaza irin wannan kuke nunawa tubuduna ha kuke bayyana wa tukhfuna kathiran amma mafi yawancin kuma kuke boyewa wanda yafi yawa wanda suke boyewa daga ciki shine wato siffar annabi sallallahu alaihi wasallama kun ki bayyana musu cewa idan manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo a karba addinin sa ma'ana ku karantar da ƴaƴanku su ma su karantar da jikanin jikanin su su zauna da wannan aƙidar cewa idan ya zo su karɓi addininsa domin za ka ga ana magana da yahudawa wanda su an yi magana da su tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam da wajen shekara dubu ma tun da tsakanin annabi isa ma da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 450 ko 650 ko wani abu kamar ne na malamai suka yi sabanin fada amma mafi karancin shekara 450 to kaga kuma lokacin annabi Musa ma tsakaninsa kuma da annabi Isa alaihi salam kaga nan ma da yawa to sai ayi magana da yahudin da yake lokacin annabi wato ya rayu lokacin annabi Musa amma kuma ana raddi akan annabawan wato akan yahudan da suke Madina a lokacin manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana ana magana da cewar ku din fa ku yahudu halayyar ku ce haka haka nan iyayenku suka yi a baya taj'alunahu qaradisa kuna sanya shi cikin yan takaddu tubudunaha wa tukhfuna kathira kuna bayyana kadan kuna wato kuna boye wanda yafi yawa din wannan shine halayyar wato anashin yahudu sun boye siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam alhali sun san gaskiya ne gashi kuma a cikin littafin da Allah ta'ala ya saukar annabi Musa alaihi salam cikin at-taura kuma suna boye ayar rajam shine idan mai aure ya yi zina a jefe shi a kashe shi wannan ma sun ɓoye wani mai aure da wata mai aure suka yi zina lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai yahudawa suka ce to su dai a littafinsu a attaura shine a jefe su amma kun bai kamata a jefe wani ba ai bai kamata a jefe wace ba sai suka ce to amma mu je gurin shi manzo muhammad sallallahu alaihi wasallama mu ji shi meye nasa tunda ai daga sai sun san manzancin gaskiya ne sun san abin da ya zo da shi daga Allah ne suka ce to mu je idan ya faɗa abin da yake sabanin wannan sai mu ɗauki nasa mu ajiye namu kaga san zuciya kenan sai su yi imani da alƙur'ani iya abin da wato yayi daidai da san zuciyarsu da san san zuciyarsu atu'minuna bi ba'd alkitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya Allahu tabaraka wa ta'ala ce yanzu ya za ku rika yin imani da wani bangare na anashin alkur'ani ku rika kafirce wani bangare to duka wanda yi wannan fa sakamakon sa shine tabewa a gidan duniya ranar alkiyama kuma za a sanya shi cikin azaba mai radadi Allah ta'ala ka kare mu to sai suka kai wannan case din gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka je sai manzon Allah ce to ku kawo at-taura abin da yazo cikin at-taura to shine mu ma namu mu ma irinsa ƙur'ani ya zo da shi da aka zo da attaura gashi an rubuta a shaikhu wa shaikhatu iza zana ya farji muhuma idan mai aure namiji da mai aure mace suka yi zina ku jefe su gashi an rubuta haka a ciki sai wani ɗora ya tsasa wato ya rufe ɗigon jimin ɗin jin saban da aka rubuta sai ya danne sai ya zamto ha'un ya zamto farhamuhuma sai wani ce daga hannunka daga cikin sabai dai daga ninsa aga farjumu huma ne kaga kenan wato yana daga cikin abin da suke boyewa taj'alunaha qaradisa tubudunaha wa tukfuna kathira suna boye abu mai yawa daga cikin wato at-taura Allah tabaaraka wa ta'ala yace wa ullimtum ma wa ullimtum ma lam ta'lamu kuma aka sanar da ku abin da baku sani ba abin da baku sani ba aka sanar da su aka sanar da ku ku yahudawan yanzu aka sanar da ku a bisa harshen manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam antum ku din ba ku sani ba cewa wa ullimtum ma lam ta'lamu aka sanar da ku abinda ba ku sani ba wannan duk mai sauraro ya fahimta ana magana da su an ce an sanar da ku abinda ba ku sani ba amma sai aka yi taukili sai aka sake cewa antum ku din an sanar da ku abinda ba ku sani ba ku din wannan malaman balaga suna ce masa at-tazil at-tazil fil qur'an kathir tazil al-qur'ani kuma yana nan da yawa ayi magana an gane kuma sai a ƙara da wata kalma domin sake karfafa zance wa ullimtum ma lam ta'lamu antum an sanar da ku abinda ba ku sani ba ku zo ka ɗebo mu ruwa kai kaga zo ka ɗebo mu ruwa mu in dai wanda kake magana da shi ga ka gashi ne ko kuma daga kai sai shi ya san da shi kake amma ka sake cewa kai wannan menene karfafa zance ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce allimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum ku ba ku sani ba hakanan iyayenku su ma ba su sani ba aka sanar da ku abinda wato ba ku sani din ba cewa da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce sai ya ce qulillahu kace da su wato Allah ibn abdul abbas yake cewa qulillahu yace wannan kalma tana komawa ne zuwa ga qul man anzala alkitaba allazi jaa bihi musa nuran wa hudan wane ne saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi haske da kuma shiriya to ka tambaye su wannan tambaya in ma ba su baka ansa ba qulillahu kai ka amsa ka ce shine Allah ma'ana qulillah amsa ce ta jimla da ta gabata a baya a cikin ayar ina fata an gane ba wai ana nufin qulillah ka ce Allah kawai shi kadai ba ibnu kasir a tafsirin sa yace da Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce ƙulillah ya ce to an rawaito wani athar daga aliyu bin abi talha daga ibn abbas yake cewa ai ƙulillahu an zalahu ma'ana ka ce ai Allah ne ya saukar da shi kulman an zalar kitabar lazi ja a bihi musa ka ce an zalahu allahu ko ka ce allahu an zalahu ka ce Allah ne ya saukar ibn abbas ya ce wannan ake nufi wa hadha alladhi qalahu wannan shine abin da ya faɗa abinda ibn abbas in ya faɗa inji ibn kasir yace wa hadha alladhi qalahu ibn abbas abinda ibn abbas ya faɗa dinnan kuwa huwa almutaayyan fi tafsirihi hadhihi alkalima shine abinda ibn abbas ya faɗa wato wajen tafsirin sa ya faɗi wajen tafsirin wannan kalma abin da ya faɗa kenan ibn abbas kuma idan ya fassara kalma ana taruwa akai saboda shi na farko sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a da cewa Allahu tabaraka wa ta'ala ya sanar da shi sanin tafsirin alqur'ani mai girma saboda ka idan ibnu abbas ya fassara ba ma ibnu abbas ba idan aka ce almajirinsa ya fassara aya ko kalma da kaza to ana fifita maganarsa ko maganar ɗalibinsa in dai ya inganta ya faɗa ne to sau daga ibn abbas yake cewa wannan shine wannan shine abin da ya fassara yace amma wal ityanu bi kalimatin mufradatin la yufidu fi lughati al-arab fa'idatan yahsunu sukutu alaiha yake cewa amma mutum yace Allah Allah Allah Allah Allah kadai yace wannan bai inganta ba tunda waɗansu suna cewa ne ƙulilla ana nufin ka yi zikiri da Allah Allah Allah kawai sau daga ibn kasir ya ce mutum ya yi zikiri da iya kalma ɗaya na cewa Allah Allah ya ce wannan bai inganta ba bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai inganta daga sahabbansa ba bai kuma inganta daga wanda suka biyo su ba domin idan mutum ya ce Allah to bai faɗi yabo din ba kawai ya ce Allah inda ma ya ce Allahu akbar to kaga yayi ba Allah ne in ya ce subhanallah nan ma mai iyaye ba Allah saboda ka kulillah ana nufin ka ce Allah ne tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan littafi din sai Allah tabaraka wa ta'ala ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam thumma zarhum sa'annan ka rabu da su ka kyale su suka ce wannan ana magana da ainihin kafirai na lokacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda suka ƙi imani ka kyale su fi khawdihim a cikin wato kutsawar tasu ana nufin jahilcin su yal'abun suna wasanni kawai ba addini suke ba wannan wasa suke shirme kawai suke nam wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi wa litunzira ummal qura wa man hawlaha والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به
نعم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرة الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون حياك الله الله تبارك وتعالى yace wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun wannan littafi ne muka saukar da shi mai albarka musaddiqul ladhi bayna yadayhi wanda yake gaskata wanda yazo kafin sa alqur'ani yana gaskata at-taura da kuma injila walitunzira ummul qura kuma domin kayi gargadi da shi alqur'ani wato ka gargadi ummul qura mutanen makka wa man haulaha da waɗanda suke kewayen makka sauran mutanen duniya wallazina yu'minuna bil akhirati waɗanda suke imani da lahira kuwa yu'minuna bihi sune waɗanda suke imani da shi alqur'ani wa hum ala salatihim yuhafizun kuma su akan sallolinsu suna kiyaye sallah wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadiban wane ne yafi girman zalunci fiye da wanda ya kirkiri ƙarya ga Allah tabaraka wa ta'ala aw qala uhiya ilayya ko kuma yace an mun wahayi walam yuha ilayhi shay'un alhali ba a masa wahayin komai ba kuma yace an masa wahayi wa man qala sa unzilu mithla ma, ma anzalallah da kuma wanda yace zan saukar da kwatankwaci ko misalin irin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar Allah ta'ala yace walau tara idh zalimuna fi gamaratil maut inda za ka ga yayin da ainihin wato azzalumai ana nufin kafirai mushrikai za su kasance cikin magagin mutuwa wal mala'ikatu alhali a lokacin kuma ga mala'iku ba su ɗu aidihim sun shimfaɗa hannayensu mala'iku ɗin suna cewa da su a harju an fusa kumul yauma yau ku fito da rayukanku da kanku kaga ba za su iya ciro ransu da kansu ba amma saboda a tsananta musu zance da a azabtar da su sai su ce da su ku fito da ranku da kanku akhrijo anfusakum liyawma tujzauna azabal hun yau za a saka muku da azaba ta wulakanci bima kuntum taquluna ala Allah sakamakon abin da kuka kasance kuna faɗa ga Allah tabaraka wa ta'ala ghayra alhaqi abin da yake ba gaskiya ba wa kuntum an ayatihi tastakbirun kuma kun kasance dangane da ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala kuna yin girman kai kuna girman kai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun wannan littafi ne muka saukar da shi mai albarka wato alqur'ani kenan littafi ne mai albarka karanta shi yana kawo mai karanta shi albarka karanta shi a cikin gida yana kawo albarka tarayya da mai karanta shi yana kawo albarka kyautata masu karanta shi ma ana samun albarka alqur'ani kenan Allah tabaraka wa ta'ala yace wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun wannan littafi ne mun saukar da shi mai wato mun saukar da shi mai albarka ne akwai albarka kwarai da gaske a ciki wanda bai kai ba sai a kai shi wato ya zauna gurin waɗanda suka kai saboda alkur'ani lokacin sayyidina Umar yana khalifa ya sanya Abu Musa ya zamto gwamnansa a Madina sai Abu Musa ya taho Makka domin yin ziyara ko domin yin umara shi kuma sai na umar ya tafi madina din tunda lokacin babu hanyoyin sadarwa na zamani sai suka ci karo a hanya da suka haɗu a hanya sai ya ce a'a to ka barwa mutane ka barwa mutanen makka afwan shi sai na umar shine a ina a madina shi kuma abu musa yana makka a lokacin ya ce wa ka barwa mutanen makka din kuma sai ya ce ai akwai wani bawa ma'ana iyayensa bayi ne aka yanta su shi na barwa shine shugaba shine gwamna yanzu a makka ya ce ya za a yi kabar musu wani dan gidan bayi kuma ya zamto shine shugaba ya ce li'annahu qari'ul likitabillah yana yawan karatun qur'ani ne shi yasa na sa- na sashi ya zamto shine shugaba a garin makka kuma yana da ilimin rabon gado sai ya ce eh lallai kayi gaskiya naji annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa dama inna allaha yarfa'u bi hadha al bi hadha kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin lalle Allah tabaaraka wa ta'ala zai daga darajar waɗansu mutane sanadiyar wannan littafi zai kaskantar da darajar waɗansu kuma sanadiyar wannan littafi duk wanda ya riko da alqur'ani karantarwarsa da abin da yake ciki to Allah ta'ala zai daga darajarsa wanda kuma yayi watsi da shi Allah ta'ala zai kaskantar da darajarsa koda kuma ya iya karanta shi kai koda ma ya haddace shi inda yayi watsi da abin da ƙur'anin ya ce Allah tabaraka wa ta'ala zai fatakali da shi na fata an gane wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun wannan littafi ne muka saukar da shi wanda yake mai albarka musaddiqul ladhi bayna yadayhi yana gaskata wanda ya zo kafin sa abinda at-taura ta zo da shi qur'ani ya zo ya gaskata abinda injila ta zo da shi ya zo ya gaskata walitunzira ummul qura kuma domin kayi gargadi ka wa'azantar da ummul qura ka wa'azantar da uwar al-qura cewa kawo an zantar da garin ana nufin mai mutanen garin ba wai gwangwanin garin makkan za a yi wa'azi ba ma'ana mutanen garin cewa umma in aka ce uwa kuma ana nufin asali shine wasu daga cikin magabata suke cewa makka ita ce asalin ƙasa daga nan aka raba sauran ƙasashe kuma aka shimfaɗa na duniya nan ne asalin da inda aka fara yin ƙasa da aka baza zuwa ko ina kuma na duniya ya samu ya zamto nan ne asali ya zamto nan ne mai uwa kenan in aka ce uwar mutum ana nufin asalinsa tunda daga ita ya fito na fata an gane idan aka ce ƙura kuma wannan wato jam'i ne na kalmar alƙariya alƙariyatu shine mufradin jam'in kuma ƙura wanda kuma alƙariya ita kuma tana daga cikin abinda malaman larabci suke cewa mutadad na'am tana daga cikin mutadadul lugha ma'ana kalma ce wacce ana iya fassara ta kishiyar juna a fassara ta baki a fassara ta fari kuma duk ita ce to idan aka ce alƙarya a larabci ana nufin binni in aka ce alƙarya kuma ana nufin ƙauye so da ka zaka iya cewa zahabtu ila alƙarya na tafi ƙauye zaka iya cewa kuma zahabtu ila alƙarya kana nufin na tafi binni to so da ka ita makka ita ce ummul qura wato uwar birane babu wani birni da ya kai wato ainihin makka Allah ta'ala ya ce dan ka yi gargadi ga wannan wa man haulaha da waɗanda suke kewayen makka ma'ana sauran mutanen duniya gabar da yamma kudu da arewa wallazina yu'minuna bil akhirah waɗanda suka yi imani da gidan lahira kuma yu'minuna bihi sune suka yi imani da shi alqur'ani duk wanda ya imani da lahira za ga ya damu da alqur'ani wanda kuma ya karanta qur'ani bai imani da lahira bane wa hum ala salatihim yuhafizun kuma su akan sallolinsu suna kiyayewa wanda yi imani da gidan lahira yayi imani da alqur'ani zaka samu yana kiyaye wato salloli amma yana shakka akan in ya mutu ma za a tada shi zaka ga bai damu da yi sallah ba Allah ta'ala sai ya ce wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadhiba na'am okay kamar kana gwada mun lokaci ne ko saboda ina ga anan ya kamata mu takaita insha Allah gobe sai mu sai mu dora daga inda muka tsaya abinda na fassara mana daidai Allahu tabaraka wata'ala ka sami tarayya a cikin lada wanda kuma ne kuskure Allahu tabaraka wata'ala ka gafarta min muna roƙon Allahu tabaraka wata'ala ya sanya mu cikin bayinsa waɗanda zai yanta cikin wannan wata ya ubangiji ka amsa mana ibadojinmu ka kuma amsa mana wato addu'o'inmu kowa da matsalolinsa Allah ta'ala ka magance masa kowa kuma da bukatunsa Allah tabaraka wa ta'ala ka biya masa ya Allah ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu ya ubangiji ka sa mu cika da imani subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah